yan uwa idan ba a manta ba muna nan a cikin kitabul manfurati wal mulah satin da ya gabata kuma mun tsaya ne a hadisi na 39 hadisin da na Aisha Allah ya kara mata yarda khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar وخلق آدم مما وصف لكم wannan hadisi shine hadisin da muka karanta na ƙarshe wancan satin zamu tashi a hadisi na gaba insha Allah ta'ala malai ce wa anha radiyallahu anha wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga uwar muminai nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda qalat tace kana khuluqu nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam alƙur'ana ta ce ɗabi'un annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sun kasance su ne alƙur'ani wannan hadisi a imamu muslim ya fitar da shi a cikin sahih nasa akwai wani tabi'i mai suna jubair ibn nufair alaihi rahmatullah shine yake cewa hajjastu fadakhaltu ala aisha radiyallahu anha fasa'altuha an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فقالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الجبير ابن نفير ke cewa nayi aikin hajji saboda haka sai na samu damar shiga wajen uwar muminai mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha Allah ya kara mata yarda yace da na samu shiga wajenta sai na mata tambayar da nake fatan Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da ni da ita shine yaya ɗabi'un manzon Allah suke sallallahu alaihi wasallam shine tambayar da ya mata ya tambaye ta ne domin a gaya masa ɗabi'un annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi koyi da shi ita kuma da ta tashi sai ta dunkule masa abin gaba ɗaya dan ɗabi'un annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba za su faɗi gaba ɗaya a lokaci guda ba to kawai gaba ɗaya sai ta dunkule masa amsar ta bashi ta ce kana khuluqu nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam alqur'ana dabi'un annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sun kasance su ne alqur'ani ma'ana idan kana neman dabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka duba cikin alqur'ani me Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya riga kowa yi me Allah subhanahu wata'ala ya ce kada ayi annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya riga kowa bari duk abin da ka sani a cikin alkur'ani na umarni da hani da ɗabi'u kyawawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fara aiki da su kafin wani daga cikin al'ummarsa su yi aiki da su shi sa ibn kasirin alaihi rahmatullah yake cewa sara bimtisalil qur'an amran wa nahyan ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance mai gaggawar barin umarnin alkur'ani ne wajen umarni da kuma hani sajiyatun lahu alkur'anin ya juye ya kasance kamar su ne ɗabi'a ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wata aya da kaji ta yi magana akan wata kyakkyawar ɗabi'a wata kyakkyawar tada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne wanda ya fara aikata ta wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan zuwa karshe annabi ya riga kowa yi duk wata ɗabi'a ta girmama makoci ta mutunta mutane ta gaskiya ta amana ta kyautatawa ta sadaka ta gimtse fushi ta kaza duk wata ɗabi'a da ka sani mai kyau da alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya kwaɗaitar da mutane su aikata to lalle annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shine na farko da ya fara aikata wannan ɗabi'ar haka nan duk wata ɗabi'a da kaji alƙur'ani ya yi hani game da ita baya son ta to lalle annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shi ya fara hannuwa daga wannan ɗabi'a ɗin saboda haka a dunkule ta bashi abin ta ce ɗabi'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne alkur'ani kamar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi yake ɗabi'unsa suke fassar alkur'ani ɗabi'unsa suke fassar alkur'ani me alkur'ani yake so a yi to kalli ɗabi'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kalli ayyukansa na yau da kullum za ka gane me Allah subhanahu wa ta'ala yake so me kuma Allah subhanahu wa ta'ala a baya so shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa wa innaka la'ala khuluqin azimi lallai kai ya rasulullah kana kan ɗabi'u ko ɗabi'a wacce take mai girma babban sahabi abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yarda ya ce wa innaka la'ala dinin azimin abinda ake nufi da khuluq ya ce ai kai ya rasulallah kana kan wani addini mai girma huwa islam shine addinin musulunci jubair ɗaya daga cikin magabata yake cewa wa innaka la'ala adabin azimin abinda ake nufi kai ya rasulallah kana kan wani ladabi mai girma da ladabi da musulunci da abdullahi dan abbas da jubair suka fassara duk abu ɗaya ne don ladabi baya samuwa sai ta hanyar addinin musulunci shi kuma addinin musulunci shine yi kwadaitar ya ja hankali gaba da samun ladabi din so da ka duk abu ne guda daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah subhanahu wataala da kansa yace lallai yana kan ɗabi'a wacce take mai girma shi sa malamai suka ce duk wani mutum zaka same shi yana da tawaya yana da naƙasa a cikin ɗabi'unsa da halayensa duk yadda mutum ya kai za ka samu alhamdulillahi yana ƙoƙarin kamantawa ta ɓangare kaza da ɓangare kaza da ɓangare kaza a ɗabi'unsa amma da ɓangare kaza da ɓangare kaza ka sai ka samu yana da tawaya amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe ne al'insanul kamilu albasharul kamil ɗan adam ɗin da yake cikakke ta kowace siffa inda ta ɓangaren ɗabi'a ce babu wani fage ko wani lungu ko wani saƙo da za ka kalli annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta fuskar ɗabi'unsa ka ga tawaya a ciki babu babu wani waje da za ka ga gajiyawa da kasawa a ɗabi'un manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka ga akwai rashin cika a wajen babu shi Allah subhanahu wata'ala ya cika annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cif da cif komai nasa a cike yake sallallahu alaihi wa sallam inda ta fuskar ɗabi'a ce saboda ka shi kaɗai ke da wannan siffar dukkanin wanda ba shi ba kuwa za ka samu wani ya kai casa'in wani tamanin wani saba'in wani hamsin wani sittin wani ishirin wani goma ma wani in ka kalle shi ma sai ka ga ɗabi'u biyar kawai ya samu duk haka muke gaba ɗaya a matsayin mu na 'ya'yan adam wani bangare idan ka kalli wani sai ka ga alhamdulillah ta bangare kaza da bangare kaza amma in ka kalli wani bangare sai ka ga yana da me yana da gajiyawa da kasawa kowa an ka kalle shi shi shi kadai za ka ga alhamdulillahi wane ta bangare ka za ka ba magana ta bangare ka za ka ba magana amma idan ka je wani bangaren kuma a ɗabi'u da halaye sai ka ga akwai gazawa a ciki ba haka bane yan uwa kowa haka yake babu wani wanda ya kubuta daga wannan abin da na faɗa daga cikin mutane duk malantan mutum duk iliminsa duk ƙoƙarinsa zai yi abin da zai iya ne sai dai ka samu bangaren kyan yarin zai ɓangaren rashin kyan ɓangaren kyawawan ɗabi'un yarin zai ɓangaren raunin da aka samu a cikin ɗabi'unsa amma dai raunin nan akwai shi ba haka ba ne haka ne wani sai ka samu a ce ai bawan Allah mutum ne mai sakin fuska mutum ne mai faran-faran mutum ne mai kaza mutum ne mai kaza amma an ka zo batun amana kuma sai ka neme shi a razan karasa ba haka ba ne haka ne wani sai an ce shi kuma ta bangaren amana alhamdulillah ta bangaren kaza amma kuma an ka zo bangaren mu'amala da mutane shi kuma ba ruwansa da baya iya mu'amala da mutane ba haka bane amma akwai amana kuma da wahala ka same shi da yawan ƙarya amma ba ruwansa ba ruwansa da mutane shi dabi'a kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi shi kadai ne zaka same shi al-insanul kamil cikakke cikakke sallallahu alaihi wa sallam shi sa malamai suke tattaunawa suka ƙaru junansu ilimi cewa al'akhlaq ɗabi'u da muke da su hal al'akhlaq muktasaba au ghairu muktasaba jibiliya shin ɗabi'u da mutane suke da su shin muktasaba ne aka ce muktasaba shine abu ne da ake iya ƙoƙari dagewarka ka iya kaiwa zuwa ga ɗabi'a ka za ka same ta ko da baka da ita ko kuma a'a ɗabi'u asali haka Allah maɗaukakin sarki yake halittar mutane da su yawwa kun gane tambayar kuwa ɗabi'u na mutane asalin ɗabi'a yadda ɗan adam yake shin kowanne ɗan adam shi yake ƙoƙari ya samu wa kansa ɗabi'a mai kyau in ya taso ya gaba ba shi da wata ɗabi'a mai kyau iri kaza sai ya ta ƙoƙari ya ta dagewa sai ya samu irin ɗabi'a kaza ana nan ana nan sai ya ga wata ma mai kyau wacce shi ba shi da ita ya yi ta ƙoƙari ya yi ta dagewa sai ya samu ɗabi'a iri kaza shin ɗabi'u asali Allah ya halitta su ne a haka samun su ake ko kuma a'a Allah subhanahu wata'ala ya gina ɗan adam tun asalinsa a haka in kaga mutum mai yawan fushi to haka aka halicce shi in kaga mutum mai yawan sakin fuska da faran-faran haka yake in kaga mutum mara haƙuri asalinsa haka yake in kaga mutum mai haƙuri asalinsa haka yake malamai sun tattauna akan waɗannan wasu daga cikin malamai suka ce al-akhlaq jibiliya ba na duk ɗabi'unka da ka sani to haka Allah maɗaukakin sarki halicce ka a kansu kuma sun yi hujja da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisi ne ingantacce imam al-hakim ne sabur ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa imam zahabi da malam albani duk sun inganta shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna allaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama arzaqakum inna allaha qassama bainakum akhlaqakum Allah maɗaukakin sarki ya raba ɗabi'unku da halayenku a tsakaninku kama ƙasama arzakakum kama yadda ka san ya raba arzikinku a tsakaninku ai arziki Allah maɗaukakin sarki ya raba shi ko ya ba kowa nasa wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa Allah maɗaukakin sarki ya fifita sashinku akan sashi a cikin arziki wani ya fi ka kai kuma kafi wani wani can kololuwa mai kuɗi ne attajiri wani kuma talakan talak ne na can ƙasa kuma duk Allah maɗaukakin sarki ya halice su kuma duk yana ji da su ba haka bane haka ya tsara abin ya kasance ya tafi to yadda kaga Allah maɗaukakin sarki ya raba arziki kowa da nasa to haka Allah maɗaukakin sarki kuma ya raba me ya raba ya raba ɗabi'un kowa ya bashi tasa ɗabi'u kowa da irin nasa haka hadisin ya bayyana shi sa a cikin hadisin sai Allah madaukakin sarki ce wallahu yu'ti dunya biman yuhib wa man la yuhib Allah madaukakin sarki yana bada duniya da ga wanda yake so ga wanda baya so duk Allah yana bada duniya gare shi amma wala yu'ti al-imana illa man yuhibbu amma Allah baya bada imani sai ga wanda yake so ita duniya da take ba komai ba ce ba ta da wata kima da daraja a wajen Allah maɗaukin sarki Allah sai ba kowa sai kaga kafiri wanda ba shi da aiki sai cewa Allah uku ne da ba ma guje wanda shi kwata-kwata ma bai yadda da Allah ba sai Allah ɗauki kuɗaɗe masu yawa sai kaga a ƙasarsa ana labarinsa a matsayin masu kuɗi ba haka ba ne haka ne kuma sai ka samu a cikin musulmi ma ga wannan musulmi mumini mai imani shi ma Allah ya ɗau kuɗin ya bashi sai Allah ya ɗauka ɗin ya bashi to ita duniya ba komai ba ce sai Allah ya ɗauka ya ba duk wanda ya ga dama kawai haka Allah yake rabansa amma imani ne duk wanda kaga Allah ya bashi to Allah yana san sa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko baka da kosi in ka tuno kai mumini ne ka rinka gode wa Allah ka daina jin haushi ka daina jin haushin kanka in dai ka tuno kawai kana da imani kana cikin wanda Allah madaukakin sarki ya zaba ya azurta su da imani karkashin al'ummar manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga hannu ka gode wa Allah akan haka shi kaɗai ya ishe ka alfahari to haka hadisin ya bayyana to kun ga ashe sai ya nuna ashe shi ita ɗabi'a haka Allah maɗaukakin sarki yake raba ya ba kowa tasa ina fata an gane akwai hadisin ashad ibn abdul qais hadisin sahih muslim ashad ibn abdul qais ɗaya daga cikin sabai ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wata rana ya kalle shi ya ce inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah yake so annabi ya ce masa inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah maɗaukakin sarki yana son wannan ɗabi'u wannan ɗabi'u ne sai annabi ya ce masa alhilmu wal anat alhilmu shine bin abu a hankali juriya da haƙuri shine alhilmu juriya da haƙuri wal anatu da kuma bin abu a hankali ban da gaggawa eh ban da gaggawa hadisi yace at-ta'anni min Allah wal ajala min ash-shaytan at-ta'anni bin abu a hankali a sanni sanni babu gaggawa daga Allah yake al-ajala gaggawa nan da nan ayi a gama wannan kuma daga shaytan ne ka guje shi to daga cikin ɗabi'unsa annabi ya ce masa kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah yana san su na farko shine juriya da haƙuri ya kasance idan ka sa al'amari a gaba za ka yi juriya kuma za ka yi haƙuri to Allah zai taimake ka a kansa ko menene ko wannan na baka wannan inda za ka yi haƙuri ka yi juriya sannan kuma ka bi shi a hankali to Allah zai taimake ka a kansa to shine malisha din sai ya tambayi annabi tsira da aminci tsara sabbata a garshe ce a qadiman huwa ya rasulullah am hadithan yace ɗabi'u ne da suke dama can haka nake haka Allah ya taso da ni am hadithan ko kuma fararren ɗabi'u ne ni ne na samar da su sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce masa bal qadiman dama can haka suke sai ce to na gode wa Allah madaukakin sarki da ya bani ɗabi'un da yake so kaga wannan sai nuna ashe ɗabi'unsa guda biyun nan na juriya da kuma bin abu a hankali dama can haka Allah ya me ya halicce shi dan uwa ana fahimta kuwa kaga sai nuna muku ashe dabi'u galibi ana halittar mutum ne da su amma sai wasu malaman suka ce a'a dabi'u Allah madaukakin sarki asalan yana halittar mutane da su amma amma qabilatun linnuqsani wa ziyada qabilatun linnuqsani wa ziyada asali dabi'unka Allah madaukakin sarki yakan halicce ka da su amma za su iya karbar dadi ko me ko ragi ma'ana za a iya haifar ka asalinka a ɗabi'unka mai yawan fushi ne kai mai rowa ne kai mai san girma ne kai mai rena mutane duk akan iya halittar mutum kan wato shi sa malaman tarbiyya suka ce karamin yaro tun yana karami ana kallon ɗabi'unsa ka rinka kallon yara ko wasa suke za ka rinka fahimta yaro ya yake ka rinka kallon yara da kyau za ga wani yaron kawai shi ɗabi'arsa san girma ce duk inda aka je shi shine oga ba haka ba ne ana wasa amma sai ce ni ne oga duk inda za a ji shi ba zai shi aluja ne shi ba zai da wani wani ya shiga gaban sa ba duk wasan da za a yi dai shine babba shine a gaba to kaga wannan ɗabi'a wannan yaron yana da ciwon san girma ya kamata tun yana karami a yi mai a saita shi an gane ai wani yaron kuma zaka fahimta tun yana karami yaro ne mai rowa e in dai zai samu abu kowa zai cinye nasa shi kuma shi kuma ya boye nasa sai kowa ya gama cinye nasa ya fito ya ce kun gana kuma ba zan ba kowa ba sai ya cinye ɗabi'a ce ana kallon yaro a kan wace ɗabi'a ya taso wani yaron kawai sai kalle shi yaro ne mai yawan fushi tun yana ɗan jariri watanni in kai masa abu sai ya taɓa ba ta irin ta irin abin da ya kuka ya taɗe zuciya ya daina ya ki daina kuka ya kai to tun a haka ake gano ɗabi'un yaro tun yana ƙarami sai a fara ƙoƙarin me sai ya tashi ana ƙoƙarin ɗora shi akan abin da yake daidai yan ƙoƙon fahimci wannan da kyau to kaga idan ya kasance haka ne ɗabi'unka wanda Allah maɗaukakin sarki halicce ka a kansu idan suka kasance akwai mara kyauti sai kai ƙwari kai me ka gyara su ina fata an gane sai ƙwari ka gyara su akwai ɗabi'u da yawa da suke karɓar gyara yanzu misali mutum yaron da ya taso a matsayin marowaci za a iya canza shi zama tuba kyauta ko ba za a iya ba za a iya canza shi sai a koya masa a ta koya masa a ta koya masa sai ya koya ana canza wannan haka yaron da yaron da ya taso da san girma da nuna shi wani ne to shi ma sai a kore an nuna masa mai tawabu halin tawabu shi ma sai ya canza yaron da ya taso da yawan fushi ɗabi'ar yawan fushi sai a kore a canza shi da mai haƙuri to haka ake ƙoƙarin duba ɗabi'un yaro ana canza shi amma akwai irin ɗabi'un da gaskiya to canza su da wahala yanzu misali akwai wanda za ga ɗabi'arsa ce tun da ya taso shi mutum ne baya san magana haka yake mai shiru-shiru ne ba haka bane to kaga wannan ka ce zaka canza shi zaka sha wahala kuma shi kansa in yace zai canza kansa to zai rayu ne cikin kunci da matsi zai rayu ne cikin kunci da matsi haka mutumin da yake shi kuma mai bala'in surutu ne da yawa ya mai magana ne da yawa ce shi kuma sai ya kuma da kansa irin wancan an gane to kun ga irin wannan ɗabi'un galibi kowa ya haƙura da tasa kawai kowa ya haƙura da tasa akwai ɗabi'un da ba sa canzawa shi sa yadda kake din nan in dai abin da kake ba saban Allah bane kada ka ce sai ka canza ka zama irin wani ba haka Allah ya halice ku ba yanzu a ga wani duk shi duk inda ya je cikin minti bi an saba da shi ai salamu alaikum ba haka bane amma kan kashe waje sai kana dan rabe rabe haka kake ba haka bane haka kake salamu alaikum ana kana dan rabe ba yadda kake haka yake ba idan kuka je waje kai da shi cikin minti goma an saba da shi kai kuma sai kai kwana goma kafin a saba da kai to in ka ce dole sai ka zama irinsa za ka takura kanka ne kuma ka rinka jin kunci da rashin jin daɗi ina fata an fahimta tunda abin tunda abin da kake ba wa saban Allah kake ba ci gaba a haka haka Allah yi ka amma duk ɗabi'a da take mara kyau idan ka fahimci ɗabi'a ka ce yi ƙoƙari ka canza ta da addu'a da da ijtihadin kanka kokarin kanka da kanka kana yi kokari Allah madaukakin sarki zai canza maka ina fata an gane to haka muke haka ɗabi'u suke amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah subhanahu wata'ala ya gina shi akan ɗabi'u mafiya kyawu kuma mafiya cika ɗabi'un annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar da na faɗa a baya babu tawaya ko na ƙasa a tattare da su gaba ɗayan su sallallahu alaihi wa sallam saboda in ka kana alqur'ani yadda ka ga alqur'ani ba tawaya a cikin alqur'ani haka ɗabi'un manzon Allah suke tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wanda ya zauna da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sahabbansa kowa ɗauka yake annabi ya fi san sama da kowa duk sahabbansa idan suna zaune da shi kowa ɗauka yake annabi ya fi san sama da kowa saboda yadda yake kowa ma'amala ina fata an gane haka yake sallallahu alaihi wasallam shi sa ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana da ya ga annabi ya masa mu'amala mai kyau shi ne ya rasu lawai a cikin mutane da Allah ka fi so ne shi so yake da an ce shi sai annabi ya ce a na fi sanna na isha mana sai ce a ya rasu a cikin maza nake tambaya ka ba mata ba shi shi yake so da an ce sai annabi ya ce to baban na na isha na fi so ka gare ba shi din bane ku sai sewa sewa da ya ji an faɗi guda uku babu shi sai ya ce to shi kenan a basa haka me ya ja wannan tambayar saboda yadda annabi ya masa ma'amala ya gani ɗauka yake kuma annabi ya fi san sama da kowa sallallahu alaihi wa sallam shi sa Allah madaukakin sarki ce fa bima rahmatin min Allah li linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik saboda rahamar da Allah madaukakin sarki yayi a gare ka ya rasula ya kimtsa ka ya shirya ka ya dora ka akan ɗabi'u na gargaru mafiya cika da kyau linta lahum sai ka zamto mai tausasawa ga wanda suke tare da kai sai Allah ce walau kunta fazzan da ka kasance mai kaushin mu'amala ghalizan mai kaushin zuciya lam faddu min hawlika da duk sabanna sun watse ba wanda za gani a kusa da kai haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وعنها وان حديثي شي ما ان كربو شي daga uwar mu'minai da Aisha Allah kara mata yarda qalat tati qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tira da aminci tsar tabbata a gare shi yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda dukke san haduwa da Allah madaukakin sarki yake marari zuciyarsa take shauƙin haduwa da Allah madaukakin sarki to shi ma Allah maɗaukakin sarki yana shauƙin haɗuwa da shi Allah yana son haɗuwa da shi wa man kariha liqa Allahi wanda ko duk baya so yake kyamar haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki kariha Allahu liqa'ahu shi ma Allah baya son haɗuwa da shi shi ma Allah yana kyamar haɗuwa da shi fa qultu ya rasulullah da na'isha Allah ƙara mata yarda sai ta ce sai na ce ya rasulallah ya manzan Allah a karahiyatul maut kana nufin kyabar mutuwa da kace wanda baya son haduwa da Allah kana nufin wanda baya son mutuwa kenan ita a fassara ta tunda sai an mutu ake me ake haduwa da Allah ko sai ta fassara abin da aka ce ya rasulullah kana nufin wanda baya son mutuwa kenan Allah baya son haduwa da shi fa kulluna nakrahul maut ta ce to ai dukkanin babu wanda yake son babu wanda yake babu wanda yake son mutuwa kowa yana kyamar mutuwa kowa baya so ya mutu kala sai annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ce laisa kadhalika ba abin da nake nufi ba kenan walakinnal mu'mina sai dai abin da nake nufi shine shi mumini idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi idan aka yi masa bushara aka yi masa albashir da rahamar Allah maɗaukakin sarki da yardar Allah maɗaukakin sarki da ya samu daga Allah wa jannatihi aka yi masa bushara da aljannar Allah subhanahu wa ta'ala a habba liqa Allah sai kaga ya ji kwaɗayi yana so ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki a wannan lokaci fa habba Allah liqa'ahu shi ma sai Allah madaukakin sarki ya so haduwa da shi wa innal kafira shi kuma kafir yadda al'amarin sa yake idza bushira bi azabillahi idan aka masa bushara da azabar Allah madaukakin sarki wa sakhatihi da fushin Allah madaukakin sarki aka tabbatar masa fushin Allah da azabar Allah ta tabbata a kansa kariha liqa Allah sai ya ji baya san haduwa da Allah dan ya san haduwar ba za ta yi kyau ba ya san haduwar ba abu ne da zai masa kyau ba shi a tattare da shi sai ji baya son haduwa to daga lokacin kuma wakari Allahu liqa'ahu sai Allah madaukakin sarki shi ma ya kyamaci haduwa da shi Allah madaukakin sarki shi ma a lokacin baya baya son haduwa da shi to ƴan uwa me ake nufi da haduwa da Allah subhanahu wata'ala shine yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a ta hanyar bin abin da ya ce a yi da kuma hannuwa daga abin da baya so idan kai haka za ka shiga cikin wanda duk bisharar da ta zo ta kirki da aljanna da kyautayi za ka shiga cikinta Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya bi shi ya masa alƙawarin aljanna duk wanda ya bi shi ya masa alƙawarin kaza to duk wannan alƙawarin da ake yi kana ciki ba to kaga idan mutum ya gane yana ciki zai rinka jin me mararin samun wancan abin mararin samun wannan alkawarin da Allah maɗaukakin sarki ya masa to daga nan sai ya rinka marmarin haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala to lokacin da ya jina marmarin haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ma zai je yana so ya haɗu da shi malami suka ce a fassara ta biyu shine malamai suka ce ana nufin mutumin da ya zo sai mutumin da ya zo mutuwa idan mutum ya zo mutuwa Allah subhanahu wata'ala yakan turo mala'iku su masa bushara ba haka bane to za a masa bushara a lokacin a nuna masa inda yake aljanna ko wuta to daga lokacin da aka yi wa mutum bushara ya gane yana gidan aljanna to a lokacin sai rinka marmarin haduwa da Allah maɗaukin sarki amma idan mutum kafiri ne ko fasiki ne ko fajiri idan ya zo mutuwa Allah maɗaukin sarki zai turo mala'iku su masa bushara da abin da ya shuka a duniya idan ya je can shi zai girba da wutar jahannama da azaba daga lokacin da aka yi mutum bushara da wutar jahannama da azaba ƴan uwa zai so ya koma ga Allah maɗaukin sarki ba zai so ba to shine sai ya kyamaci haduwa da Allah madaukakin sarki sai shi ma Allah madaukakin sarki yayi ne ya kyamaci haduwa da shi wannan ruwaya ta biyu a wannan fassara ta biyu akwai ruwaya da ta nuni da ita kamar yadda Imam Suyuti ya kawo ta a cikin ya kawo ta a cikin a cikin Jami'ul Kabir nasa yau imamu su ya kawo ta a cikin jami'ul kabir nasa hadisin mu'awiya allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda duk baya son haɗuwa da allah maɗaukin sarki allah maɗaukin sarki baya son haɗuwa da shi wanda ko yake son haɗuwa da allah subhanahu wata'ala to allah maɗaukin sarki yana son haɗuwa da shi to lokacin da na Aisha ta yi wannan tambayar sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mata walakinnal mu'mina sai dai shi mu'mini idza tudira idza tudira uhtidira shine lokacin da mutum ya zo mutuwa idan ya zo mutuwa ja albashiru min Allah mai bushara zai zo masa daga Allah subhanahu wata'ala bima huwa sa'irun ilaihi da abin da zai tafi zuwa gare shi makomar da zai tafi zuwa gare ta za a zo a yi masa bushara a gaya masa a ce kai yanzu da kake kan gargaran mutuwa idan ka mutu ga inda zaka je wuta zaka je ko aljanna idan mutumin kirki ne za a gaya masa inda zai je falaisa shay'un ahabbu ilayhi min an yakuna qad laqiya Allah to da mutum ya ji makomar sa zai ga aljanna ce babu abin da mutum zai ji daɗi zai so kamar ya haɗu da Allah madaukakin sarki dan a bashi abin da aka masa alƙawari a nan wurin to kun ga wannan ruwaya ta fito da me ta fito da haƙiƙanin abin da ake nufi da me man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu ko wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wa innal fajira shi kuma fajiri idza tudira idan mutuwa ta zo masa ja'ahu ma huwa sa'irun ilaihi abinda zai tafi zuwa gare shi zai zo masa dan aike zai zo yi masa bushara da shi min ash-sharri na sharri fakariha liqa Allah fakariha Allah liqa'ahu sai ya ji baya son haduwa da Allah madaukakin sarki shi ma Allah madaukakin sarki ba kuma ya son haduwa da shi wannan kuma ya dace da faɗin Allah subhanahu wata'ala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا, تح ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Allah maɗaukin sarki ce innal ladina qalu rabbuna Allah hakika waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah sun mastaqamu sannan suka daidaita akan hanya madaidaiciya Allah subhanahu wata'ala ce ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku suna sassauka a kansu washe kenan indal mauti yayi mutuwa su kenan mala'iku suna ce musu Allah ta khafu kada ku ji tsoro na abin da kuka gabatar ko kuka bari a duniya wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki kuma abin da za ku tarar kada ku yi to malin shaɗin shine wa abshiru sai su musu ku yi bushara bil jannatin lati kuntum tu'aduna da aljannar da aka kasance a ne muku alƙawarinta to a lokacin da aka mumini wannan bushara zai ji me zai ji yana son haɗuwa da Allah madaukakin sarki an gane saboda Allah saboda haka sai Allah madaukakin sarki shi ma ya so haɗuwa da shi amma kaga kishiyar wannan shi ko mutumin da ba kirki ba ba na kirki ba mala'ikun za su zo amma za su yi masa mummunar bishara za a masa mummunar bishara idan aka masa mummunar bishara shi ma a lokacin sai ya ji baya son haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai Allah maɗaukin sarki shi ma ba zai so haɗuwa da shi ba wannan hadisi yan uwa imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na uku a cikin hadisi na 42 wa an ummul mu'minina safiya bintu huyayyin radiyallahu anha an karɓo shi ɗaya daga cikin iyayen muminai ita ce safiya yar huyayyin allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda ƙalat ta ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance mu'takifan yana itikafi a masallaci fa ataituhu azuruhu laylan ta ce sai na zo dan na ziyarce shi da daddare annabi yana masallaci yana itikafi ita safiya bintu huyayyin ɗaya ce daga cikin matayensa gidanta baya tare da gidan sauran matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tana da ɗan nisa saboda lokacin da annabi ya auro ta sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta zamto matarsa duk ɗakuna da ke gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sun cika saboda haka a nesa aka samu mata wani gidan aka yi mata ɗaki ta tare a nan wajen saboda haka ba ta kusa da annabi kun ga sauran matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai ga masallaci ga ga gidansa ko ita tana nisa kuma annabi ya shiga itikafi saboda haka sai ta zo kawo masa ziyara dan su gana su tattauna saboda haka tace fa haddathu sai na tattauna da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne masa hira ne masa zance sun makumtu li an kaliba sai na tashi dan na koma ai li arji'a dan na koma zuwa gida bayan mun gama tattaunawa fa qama ma'i li yaqliba ni sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi dan ya tattaka mu dan ya raka ni ina fata an fahimta famarra rajulani min al-ansari radiyallahu anhuma annabi ya rako matarsa sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da shi da ita ga annabi ga mace suna tafiya sai wasu mazaje ko mutane guda biyu daga cikin mutanen madina suka zo wucewa Allah ƙara musu yarda kawai sai suka ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga mace falamma ra'aya annabi sallallahu alaihi wasallam asra'a suna ganin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare da mace sai suka ƙara sauri sai suka ƙara taku don sai sauri su wuce faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kallon su sai ce alaris lukuma ku tsaya inda kuke ku tsaya inda kuke kada ku ƙara taku inna ha safiyatu bintu huyayyin kun ganta matata ce safiyatu bintu huyayyin ina fata an gane yawwa suna ganin annabi sai suka ƙara sauri irin za a yi sauri a wuce ɗin nan irin kun da gane ai yawwa saboda ka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya fahimci sun gan shi ganin sa da suka ne suka ƙara taku sai annabi ce ku dakata inda kuke eh sai annabi da suka jo sai annabi ce kun ganta mata ta ce safiya iyali na ce ba wata bace ta daban ba shikenan ba zargi ya wuce ko bai wuce ba ya wuce faƙala sai waɗannan sahabbai suka ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata gare subhanallah ya rasulullah ya rasulullah sub irin dai subhanallah ba ta ba ta tasbih ba ce ta irin litta'azzub ce dan mamaki ya rasulullah ina mu ina za mu sa wani a ran mu game da kai faƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi ce inna shaytana yajri min ibni adama majrad dama ya ce ku sani shaidan yana gudana a jikin ɗan adam yadda jini yake gudana wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma sharran aw qala shay'an annabi ce ina tsoro kada shaidan ya jefa muku wani sharri a cikin zuciyarku kaga ga manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wata mace ku je zuciyarku ta raya muku wani abu ku je ku halaka ba haka bane ko kuma shay'an ina jin tsoron kada shaidan ya jefa muku wani abu maimakon sharran ya jefa muku wani abu a cikin zuciyarku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu bayani sannan sai sai to shikenan sai ku tafi sai suka tafi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya ƙara saraka matarsa ya dawo cikin masallaci ya gaba da itikafin sa wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wannan hadisi yan uwa shi ma akwai abubuwa da dama a ciki da zamu dauka abu na farko mashru'iyatul itikaf wannan hadisi na mana yadda addinin musulunci ya shar'anta yin itikafi shi itikafi abin da ake nufi da shi yan uwa shine luzumul masjid bi qasdil ibada mutum ya lazumci zama a masallaci da niyyar yin ibada al al itikaf dama abin da ake nufi da shi shine al luzum lazumtar abu lazumtar abu shi ake nufi da li'itika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin itikafi ne a ƙarshen watan ramadana a asali ya fara ne a goman tsakiya na watan ramadana domin a lokacin ba a sanar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lailatul qadri a wanne dare take ba a wanne goma take ba saboda sai annabi ya fara itikafi a goman tsakiya a goman tsakiya annabi ya fara yi sai da wahayi ya saukar da ya sauka wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lailatul qadr tana daren karshe saboda a daren da aka ko kuma a azumin da aka saka aka sanar masa da wannan sai annabi ya itikafin kwana 20 da ya fara na tsakiya kuma sai ya zarce da goman karshe saboda a wannan daren a wannan goman karshe ake samu wannan daren mai albarka na lailatul qadr an fahimta yan uwa saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci gaba da itikafi na wancan lokaci kamar yadda na faɗa itikafi ana yin sa ne a masallaci wasu daga cikin malamai suka ce ba a yin itikafi sai a masallatai guda uku kawai masallaci mai alfarma na makka masallacin manzon Allah da ke garin madina sallallahu alaihi wasallam sai masjidul aqsa masjid al-aqsa na palestine inda ake ruwan wuta yanzu suka ce duk masallacin da ba nan ba ba yi itikafi a ciki amma wannan magana ce marjuhiya ba ta da inganci tare da cewa dai akwai malaman da suka faɗe ta wasu daga cikin malamai suka ce lallai sai itikafi ya kasance a masallacin juma'a e to wannan magana tasu tana da wajahi amma idan ya kasance kwanakin da zaka yi itikafi a cikinsu akwai sallar juma'a akwai ranar juma'a amma idan kwanakin da zaka yi itikafi a cikinsu babu ranar juma'a to ba lalle bane sai kai a masallacin juma'a ko da masallacin layin ku da ake khamsu salawat ya halatta ka je ka yi itikafin kwana biyu kwana uku ka fita ya halatta ya halatta hadisi ya tabbata sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah nayi nayi bakance tun a lokacin jahiliya zan yi itikafi na kwana daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa awfi bi nadhri ka je ka cika bakancan ka kaga ashe ana yin bakancan me kwana daya kawai ai ba bakance ba itikafin kwana daya itikafin kwana daya wasu daga cikin malamai sun sharɗanta lallai itikafi ya kasance lokacin azumi shi ma wannan ba lalle ba ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi itikafi lokacin azumi ne saboda munasabar da ake mai neman daren lailatul qadr ina fata an fahimta yan uwa babban dai abin da ake bukata in kana itikafi shine ka lazimci masallaci kai ta ibada ka yanke daga duniya shine amfanin ka taso daga gidanku ka dawo cikin masallaci in dai zaka dawo cikin masallaci ka bar gidanku ka ci gaba da harkokinka na duniya me amfanin tasowar kenan ba shi da amfani sai ka zaman ka a gida ka ci gaba da zuwa kasuwa ka ci gaba da zuwa aikinka ka ci gaba da fitowa majalisi kuna hira da abokan ka yafi amma ka zo itikafi masallaci kuma ka bige da hira da jin rediyo da daddan na waya da chatin to me amfanin zuwa masallacin kenan ka zo yawon shakatawa ne kawai eh ka zo yawon shakatawa ne idan ka tafi ma haka kawai baka dauki Allah ki ba to ka gode wa Allah ka gode wa Allah itikafi in ya zama to dole sai ka tafi da waya to wayan nan mai danne-danne in za ka iya ajiye ta ɗauki waya ka irin lado-lado mai raka ta kashi ɗin nan ka sa mata ka sa sim ɗinka ka dawo da shi ciki ka tafi ka tafi itikafinka amsa kira da ya ishe ka ku gaisa da mutanen gida da sauran in akwai wani abu na dole a yi shi babu laifi wannan ba ba ba kuma zaka je ne gaba ɗaya ka yanke komai naka na, na, rayuwarka ba a'a babu laifi a gaisa kamar yadda wannan hadisi ma ya nuna mana haka ko ga safiya ta zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma sun tattauna ta ce fa haddathu muka tattauna babu laifi ina fata an fahimta sannan babu laifi idan mutum yana itikafi za a iya ziyartar sa babu laifi amma kada ya kasance kamar abin ya zamto kamar gasa haka kai ka je itikafi wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi ba za a baka kai ibada ba ina fata an gane idan akwai wanda ya zamto dole sai ya je ziyarce ka wannan babu laifi kuma an dan kwana biyu ba a ganka ba haka to babu laifi sai a je a ziyarce ka a gaisa sai a taho eh ba a zauna kuma a ta hira ana tattaunawa abubuwa kuma su wuce gona da iyaka ba wanda shi ma babu laifi insha Allah ta'ala sannan wannan hadisi yan uwa yana nuna mana wata ka'ida mai kyau shine duk inda za a yi duk yadda za ka yi dan uwa yi kokari ka fitar da kanka da abinda malamai suke cewa mazannatu tuhuma mazannatu tuhuma gurin da zai kai ka gurin zargi ana maka fahimci wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare da tsarkinsa da girmansa wanda duk irin waɗannan abubuwa sun kori gabarinsa amma da ya fahimci sahabbai wani abu zai iya shiga zuciyarsu wanda duk ya zargin wani abu mara kyau game da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar da imamu shafi'i ambata ya kafarta mutum ya mummunan zato ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wata mace wannan ya fita addinin musulunci haka imamu shafi ya tabbatar ta shi sa annabi sai sauri ya kirawo sai ya tsaye da su ya ce to wannan mata ta ce safiya sai malamai suka ce ashe daga cikin abin da zai taimake ka duk inda za ka kai kanka a zargi ka kada ka kai kanka ina fata an gane idan kuma ka je dole ya sa ka je ko wani zai maka mummuna fahimta kirawo shi ka masa bayani yadda zai fahimta kamar yadda annabi ya ya zo wannan magana da annabi ya gaya musu da Allah ya kore musu wannan shakka ko bai kore musu ba ya kore musu ya kore musu to kuma idan ka ga wani ya ganka a gurin da bai kamata a ce an ganka ba yau ori ka masa bayani sai inda ka tabbatar ya ganka wani waje ne da bai kamata a ce irinka ya je wajen ba to wani abu ya kai ka na dole wanda sai ka je ka je kenan kawai sai ka ga wani da ka ganshi sai dan nuna kamar bai ganka ba yi kokari ka je ka same shi ku gaisa in kuka gaisa sai ka ce ai wallahi abu kaza ne ya kawo wannan wajen ba sai ya tambaye ka ba an gane ce wallahi na zo ganin wane ne a nan wajen gashi gashi gashi da sauransu shikenan sai ka kama gabanka babu laifi irin wannan babu laifi har yanzu wannan hadisi a cikin sa mun fahimci yan uwa Allah subhanahu wata'ala ya bawa aljanu damar shiga jikin dan adam yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna shaytana yajri min ibni adama fajrad dam shaytan yana gudu yana gudana a jikin dan adam yadda ka san jini yana gudana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ina jin tsoro kada ya jefa muku sharri ko na ba a cikin zuciyarku to shaytan yakan iya shiga jikin dan adam yayi yawo ya je kwakwalwarsa ya canza masa tunani daga mai kyau zamto mara kyau yana da wannan ikon da dama Allah ya bashi wannan dama wannan na ɗaya daga cikin hadisan da malamai sukan yi hujja da su akan lallai shedan yakan shiga jikin mutum kuma yakan cutar da shi yakan sa masa rashin lafiya yakan haukata shi wani lokaci ma ya kashe shi duk hakan takan faru Allah madaukakin sarki ya ba su wannan dama eh tare da cewa an samu wasu masu a juyayyen kwakwalwa da suke gani cewa shedan baya shiga jikin mutum shedan baya shiga jikin mutum wannan an fara samu tun daga cikin mu'tazila aqida ce ta mu'tazila suka ce ba daidai bane a ce shedan zai shiga jikin mutum saboda duk wanda kaga yana kokarin dauka wannan aqida ko dai mu'tazilanci ne ko kuma jahili ne bai san abin da yake ba hatta wasu daga cikin likitoci da da suke inkarin aljani na shiga jikin mutum da yawa daga cikin sun gano cewa hakan ne yana shiga din dan cuta ce ga tanan suna ganin mara lafiya yu'ani yu'ani min al'alam yana shan wahala daga ciwo suna gani mutum yana gumi duk yadda ake gane mutum yana shan wahala suna gani kuma sun masa duk wani gwaje-gwajen da za su iya yi da na'urar su sun ga babu komai to menene kenan me kenan ina fata an fahimta to da yawa daga cikin su wasu daga cikin su musamman musulman cikin su kansu sun sallama cewa lallai aljanna yana shiga jikin mutum aljani yana shiga jikin mutum saboda haka a aƙida ce daga cikin aƙidu na ahlus sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar kamar yadda muka ji a cikin wannan hadisi Allah madaukakin sarki ma ya tabbatar a cikin alqur'ani alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wanda suke cin riba ba za su tashi daga kabarbaran su ba sai kamar yadda wanda aljani ya buge yake tashi ya yake ya tashi ya faɗi yana yana takhabbuti yana takhabbuti kamar mutumin da ya sha wani abin maye ba haka ba haka ake ba galibi wasu suna yi to Allah ya tabbatar da ya ce ya takhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas daga aka samu masul jinni shafar aljanna saboda saboda haka aljanna ya iya shafar mutum idan Allah madaukakin sarki ya kaddara sannan mutum sannan mutum wani mafi yawancin lokaci ya yi sakacin da aljanin zai shiga jikinsa to amma idan mutum ya ɗauki idan mutum ya ɗauki mataki na kariya musamman addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun ga yan uwa wallahi azkaru sabah wal masa inna suna da muhimmanci Allah kai da kake yi wallahi baka san irin kariyar da suke baka ba baka sani ba azkaru sabah wal masa inda za a fito maka da abin fili a sa maka majigi a ɗauki rayuwarka kaga irin kariyar da azkar ɗin suke baka wallahi ko bakinka baya iya buɗewa sai ka san yadda kai ka karanta su a cikin zuciyarka saboda muhimmancin su kada kai wasa da su addu'o'in kwanciya baccin na dan uwa kada kai wasa da su addu'o'in shiga ban ɗaki din nan kada kai wasa da su ban ɗakuna matattarar shaidanu ne gurin zaman shaidanu ne galibi ka je da gudu baka san abin da baka san abin da zaka tara a cikin bandakin ba kana kana jin fitsari ko bangida ka je kau ka banke kofa ka shiga shi kuma ya shi kuma shi kuma ya kishin gide a lokacin a kusa da masan naka ko ya kwantar da ɗansa Allah da gaske ne Allah ka je ka saka ka taka masa da ina ba ta an fahimta kamar yadda muka faɗa a cikin ina ji darasinmu ne na na asuba sinadarin wannan wannan karatun ne ma sinadarin halitta aljanu an halitta su ne daga me daga wuta so daga saboda haka wuta zafi ne da ita shi sa ɗabi'ar gani take da zafi ina fata an gane kana masa abu zai rama instant reaction zai maka nan da nan instantly kana masa zai buge ka galibi galibi gashi na haka to amma kai wannan addu'a an ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ko da da tsautsayin tunda baka ganin sa ko kana ganin sa ka shiga ban daki ka taka masa da wallahi ba zai iya cutar da kai ba sai dai taba fa yana binka taba fa yana binka ya ta ya ta dakon wani lokaci za ka dan gafala ya dan ya dan rama shi ma amma da ba zai iya cutar da kai ba shi sa kada yan uwa kada kada mu gafala da waɗannan abubuwa kada mu gafala kuma idan aka yi rashin sa'a shedan din ya shiga jikinka ko wani dan uwanka da sauransu to yi kokari yi kokari ka san yadda za ka yi ka bashi taimakon gaggawa ka yi kokari ka san yadda za ka bashi taimakon a daina jin tsoro irin wannan yan uwa a daina jin tsoro yadda kake jin tsoron su wallahi su ma haka suke jin tsoron ka kai ne kawai baka sani ba eh amma ga tsoro ne gaban tsoro su ma tsoron ka suke ji so da ka duk lokacin da wani dan uwanka ya tada abu ka fahimci aljanu ne yi kokari karanta masa alkur'ani tartilan da karatu mai kyau ka kara bakinka a kunnensa kana yi kana tofa masa kana yi kana masa tawaida kana tofa masa karanta masa suratul fatiha ka karanta masa baqara ka karanta masa ayatul kursiyu baqaran ka karanta aya biyar din farko yayi ka karanta masa ayatul kursiyu karanta masa amanar rasulu ka karanta masa wattaba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman da aya biyin da suke kusa da ita karanta masa wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim inna fi khalqi samawati wal ard karanta masa shahida Allah cikin ali imran karanta masa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayamin cikin ali imran karanta masa wa auhayna ila musa an alqi asat cikin araf karanta masa falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihr cikin surati yunusa ka karanta masa wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u cikin suratu taha a cikin suratu maryam daha din kamar yadda na faɗa ka karanta masa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'una ka karanta masa ayoyi guda goma farko cikin wasafati safa ka karanta masa ya ma'ashar aljinni cikin suratul rahman وإذ صرفنا تكن سورة الأحقاف karanta masa fal da nasu da kullu wallahu da sauran ayoyi da dama ina ga muku ne dan ku yi ba wai ba wai karantuwa kawai nake ba warai da gaske nan sun tafi ka samu ka samu ka samu ai ana recording ko ka samu kaji wato abin da yasa nake karanta muku wannan saboda yanzu mas'alar shafa azumi ta yi yawa a cikin mu kusan idan gidanka babu za ga makocinka da akwai idan kai baka da ita wannan yana da ita haka ne ko baka bane shi sa guraren ruqiya suka yawa abin ya zama neman kuɗi kawai abin ya tashi daga taimako ya zama taimakon kuɗi idan Allah haka ne ko baka bane ruqiya ce fa ruqiya ce sai ka ji za a yi ruqiya yanzu sai ka ji an ce in za ka in za ruwa ne wai za a yi maka tofi a baka sai ka ba da dubu goma ruwa fa a ga maka addu'a ka tofa mana kai ma ba haka bane idan kai addu'a ka tufa kai ba za ta yi bane ko baka iya ba wallahi ruwa ne wani lokaci kawai ruwa ordinary ruwa da ka sani sai a baka wani addu'a ne sai ka bada dubu goma in ka iya baka huta ba babu ko wanda baran ga maka wani babu wanda ya ce wasu mutane ne kayyadaddu aka ware su za su rinka roƙiya ko da akwai da akwai babu inda aka ce a addini wa wasu mutane ne ƙayyadaddu sai su ne za su riƙa kai kai bate ba babu wannan lokacin da mara lafiyanka zai fara rashin lafiya ka yi masa ruƙiya ya samu lafiya babu wanda mai sanya a waje ba haka ba ne ka yi ƙoƙari ka koya ka rinƙa yi ba wani abu a ciki wallahi babu kuma barin gaya muku wani abu guda ɗaya wallahi wa rabbil ka'aba babu abin da yake wa aljani tasiri kamar karatun alƙur'ani wallahi yan uwa duk wani turare da wani kaza da wani kaza wallahi bai kai ayar alkur'ani ba in ka in ka taɓa magana aljanu ka tambayi aljanin ka ji zai gaya maka babu wani abu da za ka yi wa aljani da ya fi ji a jikinsa wallahi kamar karatun alkur'ani duk wani turare da za a baka kaza da kaza da kaza na sha baku labari irin wani turare kan ma wasu daga ciki wallahi bai halatta amfani da su ba ni na gaya muku na na taɓa tambayar irin wani turaren da mai ake yin sa har da jaba a cikin abin da ake haɗa shi jaba jaba na taɓa tambaya na ce da Allah ɗan rubuto min abubuwan da ake haɗa turaren da shi da aka rubuto min da na duba wallahi har da jaba wallahi kun ne muka rantsuwa har da jaba a ciki yanzu jaba ya halatta musulmi amfani da jaba dama kuma irin su ake zuwa a sawa mai aljanu da Allah wannan ko baka da aljanu aka sa maka turaren jaba ko ba kada aljanu a sa mata turaren zaba tsakani da Allah ba sai aljanin ya tashi ba ta ga wannan ya shiga wani abin daban shi sa ka ga wasu daga cikin jahilai sun shiga cikin harkar da yawa an haɗa abin da 'yan bokanci bokanci da sirkule sirkule kaga wai wajen rukiya ne an ji amma wai an kawo ana rubutu akan kwai wajen mai rukiya ne ke rubutu akan kwai akwai abubuwa na kurakurai da yawa shi sa nake ga muku ku koya ba wanda ya ce idan kai rukuya ba za ta yi ba wallahi sai kaje ka bada kuɗi an maka ƙarya ne duk wanda ya gaya maka saboda ka koya ka rinka yi kawai dan uwa shi sa na gaggaya muku na gaggaya muku ku rinka yi idan dan uwanka ne ko yar uwarka ce in mace ce in yar uwarka ce za ka rike kanta idan ba maharama ka ba ji ka taba ta ina fata kun gane eh ka kira ka makota a ce ka zo ka rubiya ka je ka je ka da musu yarinya ba daidai bane kwarai da gaske ina ga muku kaka taba ta ba wanda yace sai an taba ta ko Wahid Abdulsalam Bali da yace babu laifi ka taba ta wannan kuskure ne a cikin sarrin battar yace zaka iya dora hannunka akan mace kamar yadda likita likita daban harkar rukiya daban shi likita yanzu misali aka yi masa mara lafiya idan zai taba idan zai mata aiki ta za a yi likita yawa mara lafiya aiki bai taba shi ba inda abin da taba ne zai yi amma kai yanzu idan kai karatun alkur'ani zai yi ko ba zai ba to kaga akwai bambanci a sheko so da ka inda ba mu har maka bace ka taba ta ka taba wuta balbal ina ga maka wallahi ka taba wuta balbal shine zance na gaskiya kawai abubuwa ne da ya kamata a yi gyara a cikin su akwai barnan naki da suke shiga harkar rukiya tsewa ya kamata a yi gyara a kansu ya kamata a yi gyara a kansu eh shi sa kai kai kokari ka koyi yadda ake ba fata ake ba Allah ya kiyaye amma ko da abin zai tashi sai ga abin a sama sai sai ga abin a sama kudinka ya huta kuma kai ma gashi nan kai taimako wannan karatun Qur'ani da kake ba ibada kake yi ba ibada ce ibada ce ladan ka samu idan mutum ya me eh wannan abu ne da yake ko da ba su faɗa ba zai iya yiwuwa sai wai idan mutum yana yawan yi za su iya dawo kansa ko kan ya'yansa za ta iya yiwuwa dan misalin da zan baku shine yanzu idan akwai wani zakakurin dan sanda ko zakakurin jami'in tsaro da ya kware wajen kama yan kama masu laifi barayi da masu kaza dan Allah barayin ya zama masa ido za ga shi ma targeted targeting din sa suke su mai cutar da shi ba haka bane to kai kullum maka da aiki sai kora aljanu da da cire su kullum ka cire wannan ka buge wannan ka maki wannan dan Allah dan Allah ba shi reaction akan akan ka ba wata rana suka damu kai ma faɗan adam ne kana gafala ko ba haka bane kana gafala wani lokacin kana kana cikin saban wani zai zo ya buge ka a cikin su shikenan shikenan wannan za ta iya yiwa ko da nasi bai nuna haka ba amma abu ne abu ne da yake waki ya nuna shi haka ne barawo ne fa da mai kaya ba haka bane barawo ne da mai kaya barawo ne da mai kaya shi za idan abu na taimako ya kama in ka iya idan ka ga wani wanda yake cikin wani hali sai ka taimake shi ibada ce ba haka bane ibada ce sai ka taimake shi kai masa karatu Allah in Allah ya tafi da wani arzikin hanya ka wallahi ba karamin lada ka samu ba karamin lada ka samu ba Allah ya kyauta kada masu iya su ce ina kore musu kasuwa fa Allah ya samu dace to wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa aljanna yana shiga jikin mutum kuma har ya cutar da shi a gurguje za mu karanta wannan hadisi zai karantu akwai lokaci to wa an abil fadli al-abbas bin abdul muttalib wannan hadisi an karɓo shi daga abul fadli shine alkunyarsa sunansa al-abbas ibn abdul muttalib al-abbas ibn abdul muttalib baffan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu Allah kara masa yarda qala yace shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yawma hunainin ya ce na halatta tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ranar da aka yi yakin hunain yakin hunain an yi shi ne a shekara ta takwas bayan hijira abin da ya haddasa yakin hunain lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga garin makka ya fatuhu makka a shekara ta takwas da bayan hijira a watan ramadana to annabi ya yi wata biyu a garin makka ya ci garin makka alhamdulillah to sai kasance ƙananan ƙauyuka da ƙabilu da suke gefen madina duk suna ta musulunta don sun san ummul qura din ma an mamaye ta an haɗe ta ita ce garin makka to ya kuma su kawai kowa sai ya bi to akwai wasu ƙananan ƙabilu suna da ƙarfi ƙwarai da gaske suna da zaratan mayaka irin su saqif da hawazin su suka jagoranci yaƙin saqif da hawazin saboda haka sai suka ce su ba za su mi ƙauya ba saboda sai suka dan hada kai da wanda za su hada kai da su suka ce idan ba mu je mun tunkari Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam mun yaƙe shi mun tsiratar da kanmu da matanmu to in ya shigo zai biyo ta kanmu ne saboda sai suka fito gaba ɗayan su dukan su da su da ƴaƴansu da matansu gaba ɗaya suka yi ruga suka fito kaga wannan yaƙi ne rashin lissafi su a yadda suke riyawa a wancan lokaci shine idan ka fito da matanka a lokacin babu gudu kenan ma'ana ko da yaƙi yaƙi kana niyyar gudu da kawo ya ka gama takka da ka gudu ta zama to mata wani abiba ce ta ta zama to baiwa sai mutum ya dawo an gane su irin wai ba haugan tunanin su kenan to amma kuma matsalar shine idan da a ce sun ban matansu a gida kaga wanda suka tsira ba sai su koma su kullum musu da su ba to amma sai suka fito gaba daya saboda ka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ji labarin cewa ga ƙabilar hawazin nan da da saqif sun fito ƙarƙashin jagoranci wanda ake cima malik bin auf an-nasri matashi bai fi shekara talatin da wani abun ba amma jarumi ne shi ya jagoranci yakin gaba ɗaya sai annabi ya fito da mutum da rundunar mutum dubu goma sha biyu dubu goma da ita ya shiga garin makka ya fito makka to sauran wanda suka musulunta da sauransu lokacin da aka fito maka akwai mutum dubu biyu da suka biyo shi kun ga sun zama nawa kenan dubu sha biyu to da su annabi ya fito to sai suka haɗa inda ake ce masa hunain guri ne kusa da arfa arfa da inda ake dutsen arfa yanzu hunain ba shi da nisa da wajen shi asali hunain din sunan wani mutum ne kusan gurin zaman sa ne ya lazimci wajen sai ake kiran sunan wajen da gurinsa a ce gurin wane daga baya ma kawai sai sunan gurin ya bace sai ake kiran sunan gurin da sunansa Hunain din to lokacin da aka zo aka haɗu a wannan waje babban abin da ya fara faruwa shine su sahabbai sun ga yawan su mutum dubu goma sha biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai taɓa fata yaƙi da wata runduna mai yawa irin wannan ba daga farkon musulunci zuwa lokacin saboda sai sahabbai suka rinka cewa lan nughlabu al yawma min qillah in dai dan karanci ne ake cin yaƙi a ci riba mutane a yaƙi ba wanda ya isa ci riba akan mu yau duk wanda muka tinkara sai mun baje shi kun ga sun manta da Allah madaukakin sarki sun jingina me galaba zuwa ga yawansu to shine sai Allah subhanahu wataala ya kyale su aka dan fara lallasa su karan farko suna zuwa su waɗancan mutanen ƙauye sai suke da yake gwanaye ne wajen harbi kawai sai da suka zo tsakiya kawai sai suka rinka jin harbi ta ko ina ta gibiya ba su an kara ba kawai sai suka rika jin harbi ta ko'ina aka rikita su kankace mai duk musulmi sai suka zuwa suka gudu gaba ɗaya bai fi mutum goma sha biyu ba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi mutum goma sha biyu ba duk sun gudu kusan mutum dubu dubu sha biyun nan kowa ya gudu amma manzan Allah na nan a tsakiya inda yake kira da aminci tsara tabbata a gare shi akan akan alfadara ma akan alfadari yake kun san alfadari na ɗaya daga cikin abubuwan da ake hawansa a cikin gari ba lokacin yaƙi ba don shi ba abu ne mai kazarkar da gudu kamar doki ba to amma annaba akan alfadari yake yana zabar alfadarin yana shiga cikin abokan gaba ana jawo alfadarin su abu safiyan da su abbas suna jawo alfadarin shi kuma annabi yana ƙara ja yana shiga ciki yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ce ni annabi ne ba ƙarya ni ne dan abdul muttalib suna jawo shi shi kadai yana shiga cikin su to sai da hakan ta faru aka dan yi abin da aka yi to sannan kamar yadda zamu zo mu ji sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa al'abbas ya rinka kiran su sannan suka rinka dawo kuma aka koma aka yaki aka samu nasara yace falazimtu ana wa abu sufyan ibn al-harith abdul ibn al-harith ibn abdul muttalib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace da ni da abu sufyan sai maka lazimci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk inda yake muna nan maka zama to bodyguard ɗinsa kenan guda biyu da shi da abu sufyan a lokacin abu sufyan shi ma a fito maka ya musulunta saboda haka an fito tare da shi yana sabon musulunta ya ce falam nufariquhu ba ma rabo da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda annabi yana kan wata alfadar safara tsira da aminci tsara tabbata a gare shi falamma altaqal muslimuna wal mushrikuna lokacin da musulmai da mushrikai suka suka haɗu aka gwabzu walla almuslimuna mudbirina sai musulmai suka juya baya suka gudu shine abin da na gaya muku dalilin da yasa suka gudu kenan fa tafiqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkubu baghlatahu qibala al-kuffar shi ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a sai rinka zabarar alfadararsa yana shiga yana zabarar ta inda kafirin suke yana kokarin shiga cikin su ya ce wa ana akhidun bilijami baglat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni kuma in ji al'abbas ina rike da linzamin ita wannan alfadara ta manzan Allah tsira da aminci tsara sabbata a gare shi a kuffuha iradata Allah tusri'a ya ce ina ƙoƙarin kakkare ta ina tsere ita da nufin katte gaggawa ta shiga cikin abokan gaban dan annabi shi kadai ne su kuma suna da yawa yace shi sa nake ta kokarin janyo ta annabi yana ƙara zabar ta yana shiga ina janyo ta wa abu sufyan sannan ga abu sufyan Allah ƙara masa yarda shi ma ɗaya gefen akhidun bi rikabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana rike da gurin dora kafa a rikab shine inda mutum idan mutum ya hau doki inda ake dora kafan nan to nan ne rikab yana rike da nan shi ma yana ƙoƙarin jawo ta ina fata an gane Abbas yana yi ta gaba shi kuma yana yi ta baya suna ƙoƙarin tseda alfadar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kar ta shiga cikin abokan gaba a cutar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس سي أنا إرادة أمتي سأرى ثبت أقريش يا عباس نادي أصحاب السمرة ولا كرا كراو ما أبو تامغريا سواء ما أبو تامغريا سوني وأن سكي سكي بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تونا الشجرة إتسي الشجرة السمرة الشجرة السمرة bishiyar magariya ce to su ake su ake ishara sai annabi ya ce kwalle kira ka ce duk wanda ya san yayi mun mubaya'a karkashin bishiyar magariyar nan ya dawo kada ya ƙara gudu ya dawo gudu ya ƙare qala al-abbas wa kana rajulan sayyitan sai abbas ya ce marwacin hadisin ya ce wa kana rajulan sayyitan al-abbas ya kasance mutum ne mai sauti yana da sauti kwarai da gaske an ce al-abbas ibn abdul muttalib idan ‘ya'yansa suka tafi kiyo can bayan gari yakan hau wani dutse ya ƙulla musu kira da ƙarfi kusan mil bakwai ko mil takwas sai sun ji su dawo gida saboda sautinsa mutum ne mai sauti jahawari saut yana da sauti sosai sai annabi ya ce masa ya ƙulla musu kira faƙultu al'abash ya ce sai na ce bi a'la sauti da maryata a mai ƙara ko kuma maryata na daga maryata nace aina ashabu samura ina ma abuta bishiyar magariya da suke wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu ba karkashin ta yace fa wallahi laka anna atafahum hina sami'u sauti atafatu albaqarati ala auladiha yace wallahi yadda suka tsaya suka jiyo suka dawo shine atafahum yace kai ka ce yadda saniya take tsayawa ne ta jiyo idan ta ji maryar yarta idan saniya ta ji maryar karamar yarta ai jaririya dan maraki duk inda take yanzu ku tanta da ku tanta da tinkiya idan tinkiya ta rasa yarta tana irin wannan haukan na guje ta je nan ta je nan idan ta ji kukan yar ya take yi zabara take ta dawo ce to haka sabon annabi suka yi suna jin murya ta an ce manzon Allah ya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ku dawo kowanne idan ka san an samu sa full stop ya tsaya inda yake ba su ƙara gudu ba sai malamai suka ce shi ke nuna cewa ashe daman gudun da suka yi ba su yi nisa da yawa ba saboda ka ce suka dawo faƙalu suka ce ya labbaika ya labbaika amsawarka amsawarka ga munan mun dawo faqtatalu hum wal kuffar suka je suka tunkari kafirai kuma suka aka ci gaba da yaki aka ci gaba da gabzawa yanzu gudu ya kare kenan wadda'u fil ansar sannan kiran ya ci gaba zuwa ga mutanen Madina su ma annabi ya sa ya kira mutanen Madina ya ku ansar ku dawo su ma suka tsaya suka dawo yaquluna suna cewa ya ma'ashar al-ansar ya ma'ashar al-ansar ya ku mutanen Madina ya ku mutanen Madina ku taho annabi ya ce a dawo a dawo ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج sannan sai kiran ya tike ya takaita akan banul harith ibn al-khazraj su aka kira su kowanne da an kira shi an ce annabi yana kiransa nan da nan zai juyo ya dawo ba tare da ya ƙara gudu ba fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa ala baghlatihi kal mutatawil alaiha ila qitalihim sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana duba yana kallon yadda ake gwabzawa yadda ake yaƙi tsakaninsu yana kan alfadararsa a inda yake kalmuta tsawila alaiha ila qitalihim kamar wanda yake tsinkayan akan yaƙin da ake yana kallon me yake kaiwa da kuma wa me wane yake yi me wane yake aikata da annabi yana kallon su faqala sai annabi ce hadha hina hamiyal watisu yanzu tanderu ya fara zabarbaka yanzu ya fara tafarfasa kamar ka ce yanzu tukunya ta fara ta farfasa ma'ana yanzu ya ya fara ɗaukar zafi in ji manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a saboda musulmi sun dawo an haɗu an cakuɗe a waje guda an fara sarar juna sai annabi ce hina yanzu ne tukunya ta fara ta farfasa sallallahu alaihi wasallam ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حسيات فرما بهن وجوه الكفار سيأنا بكرا أمتي سأرى تبتا أغريش يدمكي damka ɗaya ta ƙasa ko tsakon kwali saboda ka sai jifa ga fuskar kafiran wajen mutum wajen mutum adadin su an ce sun kai dubu da wani abin amma dukkanin su babu wanda ƙasa bata shiga cikin idansa ba sallallahu alaihi wa sallam ai shine Allah ce wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah me rama lokacin da kai jifan nan ya rasulullah ba kai ne ka isar da tasirin jifar ya shiga idanuwarsa ba Allah ne ya yi don yanzu ƙasa jimki ɗaya ce ta shiga idan duk iya wanda suke masallacin nan ma kawai abu ne mai yiwa ba za ta yi ba amma da annabi ya ibi ƙasa annansa haka kawai ya jefa shi kenan duk wanda yake wajen a cikin kafirai sai da ƙasa ta shiga idansa ta cika masa ido kaga ido baya gani kuma sai me shi kenan kawai sai a kashe mutum saboda haka sai yaƙi ya sauki duk a gama da su aka kashe su ثم قال sannan sai annabi ce in hazamu wa rabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ci nasara akan an gama da su an karya su ina rantsuwa da ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce an karya su fa zahabtu anzuru al-abbas ce da annabi yana faɗan haka sai na sa ido sai na fara kallo in ga abin zai kasance fa idhal qitalu ala hay'atihi fi ma ara kawai sai naga yakin yana nan a yadda yake a ɗabi'a sai yadda aka fara shi yana nan kamar yadda nake gani yace fa wallahi ma huwa illa an ramahum bi hasayat bi hasayatihi bi hasa bi hasayatihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana jifan su da wannan tsakuwar ko da wannan kasar da ya damka ya jefa idanuwan su yace fa ma ziltu ara haddahum kailan yace ban gushe ba kawai sai na fara ganin karfin su shi ne haddahum na fara ganin ƙarfinsu kailan ya fara rauni ai da'ifata wa amruhum mudbiran al'amarin sai ya fara ja da baya sai naga an fara karar da su an fara kwantar da su an fara karkashe su sun fara karewa jefa kasar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke da wai anjal abbas yace kawai sai naga sun fara rauni da kafin lokacin ana ta yaki ne kawai ba za ka ce ga wanda za su yi nasara ba amma annabi yana jefa wannan kasar kawai sai ga sun fara rauni an fara zubar da su al'amarin ya fara ja da baya shikenan aka gama da su kuma yaƙi ya dawo a ƙarƙashin nasarar musulmi musulmi suka samu nasara shine Allah madaukakin sarki ai ya ja kunnan musulmi yace wa yawma hunaini id a'jabatkum bi kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin inji Allah madaukakin sarki Allah ya ce Allah ya ce tun ranar Hunain iz a'jabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya kayatar da ku yawan ku ya kayatar da ku ka dauka yawan ku zai ba ku nasara Allah madaukakin sarki ya ce iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a sai ya kasance yaƙin na wannan yawan naku bai bai wadatar da ku komai ba wa baqat alaikum al-ardu bima rahabat kasa ta muku kunci duk da yalwata thumma wallaytum mudbirin sai gashi kun juya da gudu kuma Allah madaukakin sarki ya ja kunnan musulmi shi yasa duk abin da mutum zai yi mai da labarsa zuwa gaba Allah madaukakin sarki ba a ciwa Allah alwashi ka duba fasahabai yakin da suke jihadin da suke dan me suke yin sa daukaka kalmar Allah madaukakin sarki ba haka bane amma da suka yi wa Allah madaukakin sarki alwashi sai Allah ya kyale su an fahimta to ya kuma kai da abin da za ka yi mabi ba jihadi ba ne kuma kai wa Allah alwashi sai Allah ya kyale ka kawai amma duk abin da za ka yi jingina shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki idan Allah ya shiga al'amarinka shi kenan ka rabauta malai ta alwaqisu abin da ake nufi da alwaqisu at-tannur ita ce tanderu wa ma'anahu istaddat al-harbu yaqi ya tsananta wa qawluhu fadin sa haddahum da yace haddam huwa bil ha'il muhmala da hamar dugo ai ba'asuhum shine yaqin su yakin su ma'ana yanayin karfin su da suka fara yi sai ya fara yin rauni Allah madaukakin sarki ya samu dace anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله